ta'ala ce kamar tauraro ne mai tsananin hasken da ya kai lu'ulu'u yuqadu min shajarati mubaraka wannan fitilar tana ci ne da man wata itaciya mai albarka zaitunati ita ce itaciyar zaitun la sharqiyati ita ba a mafudar rana take ba wala garbiya sannan kuma ba a mafadar rana take ba yakadu zaituha yudi man da ake sa ma wannan fitila hasken shi shi kadai ya kai ya iya haskaka inda yake walau lam tamsas hunar ko da wuta bata taba shi ba saboda tsananin ingancin sa nurun ala nur haske akan haske inji Allah ya dillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hasken sa wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas Allah yana bugawa mutane misalai iri daban-daban wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komai fadin Allah ta'ala cewa Allahu nurus samawati wal ardh Allah shi ne hasken sammai da kasai malamai suka ce duk abin da ya haske daga hasken Allah ya samu duk abin da ya zamanto ya yi duhu hasken Allah ne ya rasa Allah ta'ala shi ya haskaka duniya sannan kuma shi yake haskaka lahira Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi misalin hasken Allah sai Allah ta'ala ya buga shi misali yace ka mishka menene al mishkat shine cewa wani abu da ake yi a da kamar taga a cikin dakuna sai zama taga ai ta huda waje ko to shi bai huda waje ba sai kaga an yi shi dan guri ne dan kadan wanda ake aje hutula a cikin dakuna wanda har yanzu duk da an ci gaba da gini na zamani sai a yi shi da sunan kwalliya ina ba dan fahimta wannan shi kira da sunan al-mishkat sai Allah ta'ala ya ce kamishkatin fiha misbah kamar wannan alkukin da aka kawo hutula aka sanya a ciki idan ka aje hutula a wurin wannan hasken ta cikin ɗaki kawai zai yi ba zai huta waje ba domin babu kofar da hasken zai huta waje sai Allah ya buga misalin wannan yace al-misbah wannan fitilar fi zujajatin tana cikin wani karau tana cikin wata kwalba mai haske az-zujajatu ita ma wannan karaukin ko wannan kwalbar ka annaha kaukabun durriyun Allah ta'ala yace kai kai tsammanin cewa tauraro ne mai tsananin haske wanda hasken shi ya kai hasken lu'lu'i yuqadu min shajaratin mubaraka wannan fitilar ana sa mata mai domin ba irin hutulunmu bane na yanzu da zaka iya cewa ka kunna wuta ta kama a hutula irin ta kwai irin ta da sai Allah ta'ala ce yuqadu min shajaratin mubaraka wanda aka sanya mata mai na itaciya mai albarka ita ce zaituna itace zaitun la sharqiyatin itace da aka tatso manta aka sanya ma wannan fitila Allah ce la sharqiyatin ba a mahudar rana take ba barantana in rana za ta fada ya zamanto haske baya kaiwa gare ta wala garbiyatin ko ba a mafadar rana take wa barantana a ce da sassahi haske baya kawowa gare ta Allah ta'ala ce ya kadu zaitu hayubi wannan man saboda inganci shi shi kadai ya kusa ya kama da wuta bi ma'ana ya haskake inda ake ciki walau lam tamsasu nar ko da wuta bata shafe shi ba bi ma'ana ingancin man kadai da za a bar shi a cikin duhu yana iya haska ga wuri saboda ingancin shi Allah ta'ala ya ce nurun ala nur haske akan haske ga hasken mai ga kuma hasken wutar da aka kunna a cikin wannan hujira ya dillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryarwa zuwa ga hasken shi wanda ga dama wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas Allah yana bugawa misalai iri daban-daban ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim Allah gami da komai masani anan wannan aya adam ba zai fahimce ta ba sai idan an buga mai domin da ƙarshe sai Allah ya rufe mutum zai ce wannan wani irin misali sai Allah ya ce wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas misali ne Allah yake bugawa da mumuni mumuni da Allah ta'ala ya halice shi akan fitra mai fitra shine tsarin da Allah ya halici dan adam Allah ce fitratallahi allati fatara an-nas alaiha sai ce mi la tabdila li khalqillah tsarin da Allah ta'ala ya halici mutane akai Allah ya halici mutane ne gabaki ɗayan su kowa a matsayin musulmi haka Allah ta'ala yi mutane Allah ta'ala ya ce khalaqtu ibadi hunafa na halici bayina gabaki ɗayan su hunafa a matsayin kan akan tsari da Allah ta'ala ya halici mutane shi musulunci kowa ya zo duniya a musulmi ya zo to ya aka kuma ake samu wasu gangare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani duk wanda ya zo duniya musulmi ya zo duniya in ka ga yayi wani addini daban to iyayen shi ne suka maida shi bai hude ko ba nasari ko ba majusi ko na addini daban amma halittar da Allah halicci dan adam kowa ya zo duniya ya zo ne a matsayin shi na musulmi duk jinjirin da ya zo duniya to yana zuwa ne a matsayin musulmi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ƴaƴan musulmi da suka rasu kafin balaga tunda dama su musulmi ne kuma suka tashi a gidan musulunci me suke yi kenan musulunci suke kenan ko amma ba su balaga ba barantana a ce sun kai inda za a rubuta musu zunubi tare da kuduba kyauta ta Allah da hikima ta Allah da rahama ta ubangiji yaro tun yana ɗan ƙarami daga ya fara aikin alheri ya fara sallah tun yana ɗan shekara bakwai ko to sai Allah ta'ala ya ce a rubuta mai yayi sallah azumin nan da ake cewa a koya ma yaro in ya kai azhar ya aji ya fara kukan yunwa shi ma wannan azumin lada za a bashi in yaro ya kai dan shekara goma ko sha biyu har yanzu dai bai balaga ba amma kuma yana yin azumi kuma zai cika azumin shi akwai yaron da yana dan shekara sha hudu amma yana iya azumin cikakke duk wannan za a rubuta mai me ba a rubuta mishi zunubi saboda bai balaga kaga inda ma'auni ne na mutum tunda ba a rubuta mai zunubi lada ma ka a rubuta mishi a bayan Allah ba wannan bane alheri idan yi za a rubuta mai lokacin da ya balaga ba mamaki yau ya balaga sai ka ganshi da tarin lada amma kuma ba mamaki zunubi shi daya kai mamaki can ina ya samu shi kafin balagar to duk yaron da yake dan musulmi ne kafin ya balaga ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala zai tattara su gabaki daya a kai su sama ta bakwai rayukan su kenan za a kai su sama ta bakwai a wurin annabi ibrahim alaihissalam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce da aka yi isra'i da miraji da shi da ya sama ta bakwai a koyon ɗaki da kira suna baitul ma'mur a wannan baitul ma'mur annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce na isko annabi ibrahim ya ki shingida ya jingina da wannan wannan ɗakin yana koya ma yara karatu sai na tambayi mala'ika biyu na ce wannan wane ne sai ce baka ji mai maka ba da ya ma sallama ya ce marhaba da annabin Allah na gari da kuma ɗa na gari shi ne annabi Ibrahim alaihissalam ya ce to yaran da suke gaban shi wa sai ce ‘ya'yan musulmi ne da suka rasu kafin su balaga to ‘ya'yan waɗanda ba musulmi ba tun da asali sun taso suna matsayin musulmai amma sun ayi suna matsayin musulmai sai suka taso a gidan da ba musulunci ake yi ba amma kuma su ba su balaga ba sun ya haukan su ba ya za a yi su a gobe kiyama wannan jarabawa za a musu da yara yin waɗanda ba musulmai ba da mutumin da yake ya an aihe shi baya ji baya gani ina ba zan fahimta sannan baya magana da ahlul fatra waɗanda wani annabi ya tafi sakon shi ya ƙare sai suka rayu kafin wani annabi ya zo da wani sako domin ku lura duk wani annabi da kuka sani tun daga annabi adam a.s. Allah yana turo shi ne ga al'ummar shi kadai idan al'ummar ta kare sakon shi ya kare wani ne Allah ta'ala ya turo shi zuwa ga mutane ga baki ɗayansu da aljanu ga baki ɗayansu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sauran annabawan akwai annabin da za su yi zamani wani annabi yana wani gari to al'ummar shi su kadai sakon shi shafa wannan shi ma yana wani gari al'ummar shi kadai sakon ya shafa misali annabi ibrahim alaihissalam yana zaune a yankin iraki kuma yana zuwa yankin makka da shi da annabi ismail annabi lut alaihissalam shi kuma yana wani yanki daban a shari'ar annabi ibrahim ba ta aiki a wurin mutanen annabi lut shari'ar annabi lut ba ta aiki a can amma asalin addinin guda ɗaya ne sai dai ba mamaki kai ko sallar wa'annan ta sha bamban da ta wa'annan azumin wa'annan ya sha bamban da wannan amma shi tauhidi tsantsanta Allah da bauta cewa ba a bauta wa kowa sai Allah ba a yin sallah dan kowa sai Allah sai dai nau'in sallar ya bambanta ina ba zan fahimta ko adadin sallolin to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kadai aka turo daga ga mutane ga baki ɗayan su tun daga mutanen zamanin sa har ya zuwa na ƙarshen duniya tun daga aljanun zamanin sa har ya zuwa na ƙarshen duniya to duk wanda ya zabi a cikin wata al'umma baya ci baya gani baya magana ka gaya mun ta yaya zaka mishi watsi ta yaya zai san me Allah yake so barantana yi ta yaya zai san me Allah baya so barantana bai to ire da wa'annan da kuma ahlul fatra waɗanda wani annabi ya zo ya tafi kafin shi suka rayu suka mutu wani annabi bai zo ba su ba su san menene Allah baya so ba ba san menene Allah baya so ba me yake so yake so ba da wa'annan da yara waɗanda suke iyan wanda ba musulmi ba wannan gaba ki dai Allah zai tara su ne a hilin kiyama musu jarabawa wata irin jarabawa za a yi su sai Allah ta'ala ya ce da su ku tashi ku shiga wuta haka Allah zai ce musu wasu daga cikin su za su kama hanya za su tafi wasu kuma sai su tsaya sai Allah ta'ala ya ce da su me yasa ko tsaya sai ce to me muka yi za mu je wuta wance ku kuma ce to ku ne ku za ku je wuta sai sai Allah kai ne ubangiji mu kai kace mu je biyayya ta muke a gare ka sai Allah ta'ala ya ce ni da kaina na ce ku yi kuka yi gardama idan manzanni suka zo sai kun sai kun fi musu gardama fiye da ni dan haka wa'annan su je wuta waɗanda suka yi da'a ce su dawo su yi aljanna kowa sai da Allah ya ci me yake suna mai jarabawa kaga wa'ancan sun shiga aljanna saboda ni da'ar su ga Allah wa'annan sun shiga guda saboda ni gardama da suka yi wa Allah shi sa Allah ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to misalai da Allah ta'ala yake bugawa da yazo bayani anan yace Allahu nuru samawati wal ard sai ce masalu nurihi misalin hasken Allah da ya sanya a cikin zuciyar mumini kamishkatin fiha misbah kamar wannan zuciyar mumini ita ce matsayin wannan yan taga da muka buga misali mishka shine kamar taga ce da ake yi a da a jikin gida sai kaga ba ta hudawa ta kai waje amma ana ake aje na gwani ana ake aje hutula ana ake aje wani wannan wurin da ake aje hutula shi ne matsayin zuciyar mumini ina ba ta fahimta imanin da zai zo shi ne hutular hasken nan da zai shi ne ayyuka na alheri shi ne Allah ta'ala buga misali ana ina ba ta fahimta da yace matsalolin nurihi ka mishkatin fiha misbah al misbah fi zujaja kama alkuki ne wannan dan tadar da ake ajewa wanda bata hura ba shine zuciyar mumini في الإصباح ذكرتين مثلا لمن مثلا شيء الدين الإصباح في زجاجة wannan kuma fitilar tana cikin wani karon ayyukan alheri su suke kiyaye imanin bawa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa imani yana karuwa yana raguwa haka kuma Qur'ani ya ce Allah ta'ala ya ce wa yazadul ladina amanu imana masu imani su ƙara imani imani yana karuwa saboda da'a ga Allah yana raguwa saboda saba ubangiji ko kuma karancin da'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da Allah ta'ala ya halicci mutane ranar da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salam shine kakan mutane ga baki daya sai Allah ta'ala ya shafi gadon bayan shi sai zuriya shi ga baki daya suka bayyana duk wani mutum da ka sani har ya zuwa mutum na ƙarshen duniya suka bayyana a matsayin zarra ba wai a matsayin girman da suke da shi a yanzu ba a matsayin zarra malamai suka ce me zarra ƙaramin misalin da ake bugawa shine ne idan rana ta yi yamma idan ka kalli taga ba za ka zo ta ƙura ƙura tana shigowa ba akwai kuma wani to wannan ita ake kira da suna zarra to wannan ita ce Allah ta'ala don ya nuna ma Allah baya raina aiki komin girman shi komin karancin shi nagari ne ko lalatacci shi sa yace fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara to irin haka Allah ta'ala ya fitar da zuriyar annabi Adam gabaki ɗayan su wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala Allah ta'ala ya tattara su gaba kire ce ba ni bane ubangijin ku suka ce tabbata ya Allah kai ne ubangijin to da Allah ta'ala ya fitar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkanin su Allah ya fitar da su ne a cikin wani duhu sai Allah ta'ala ya halicci wani haske sai ya watsa musu wannan hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda hasken nan ya taba shi sai ya shiru kuma sai ya shiga aljanna duk wanda hasken bai taba shi ba zai shiru kuma zai shiga aljanna Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda Allah ya haskaka su to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce cikin mutanen da hasken nan ya taba akwai annabi dawud alaihi salam annabi dawud shi annabi adam ya ga shi gaba ki daya ya gan su kowa da ya kalla sai ga wani daga cikin zure shi sai ce ya Allah wannan wane ne sai Allah ta ce wannan wani jikan ka ne zan bashi annabtaka zan bashi sarauta zan bashi ilimi shi wani lokaci zai zo zai zo lokaci kaza hasken annabi dawud da ya birge kakan shi annabi adam alayhi salam sai ce ya Allah shekara nawa kadan da ranar zai a duniya sai Allah ta'ala ya ce zai shekara 60 sai annabi adam ya ce ya ubangiji ni kuma shekara nawa kadan da ranar zai shi annabi adam kenan kakan mu sai Allah ta'ala ya ce shekara dubu za ka yi sai annabi adam ya ce ya Allah dauki shekara 40 a ƙara mishi yanzu ya samu nawa annabi dawud ya samu shekara 100 shi kuma kakan annabi adam zai nawa ɗari tara da sattin kenan yau gobe ta fi ƙarfin yaro Allah ta'ala ya maida aka ce ma mala'iku su zo su yi sujada mala'iku su kai wa annabi adam sujada iblis ya yi Allah ta'ala ya shigar da annabi adam da matar shi gidan aljanna aka ce inna hada aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa inna laka an la tajua fiha wa la ta'ara wa annaka la tazmau fiha wala tabha Allah ce fa waswasa ilaihi shaytan aka shigar da shi aljanna aka ce wannan makin kai makin ka ne makin matar ka kai ta ka tsantsan kan da fitar da kai da matar ka fa tashka zaka wahala kai domin duk tsadar rayuwa da ake yi mata suna labarin ta ba su da haka Allah ya ce inna hadha aduwwun laka wa zawjika sai ce fala yukhrijanna kuma min aljannati sai ce fatashqa zaka wahala kai ne mai wahala domin duk matsalar da ake yi wa yake jinta magidanta ina ba zan fahimta to amma duk da haka sai shi ya mai wasuwasi duk irin wannan rayuwa aka kare ta aka huto aka zo duniya annabi adam alayhi salam ya aifi ɗaya farkon aihuwar shi ta gwayo aifa haka rayuwa take ana tafiya ta gwayo ta gwayo ake aihuwa da yake kuma duniya ba mutane a lokacin sai zama idan aka haifi hassan da usaina ake aihuwa daga sun girma abokin aihuwarsa shi ne mijinta haka ake ta tafiya har ya kai annabi adam ya tara zuriya masu yawa yanzu sai ake sabawa idan aka haifi namiji da mace can ma a haifi namiji da mace sai a ɗauko waccan mata a ba wannan namiji a ɗauko wancan a ba wannan wannan shine rikicin qabil da kuma habil saboda ni an ce ya auri wanda ba tare aka haife su ba kuma yana ganin wanda aka haife su tare ta fi waccan kyau to aka ce tunda haka ne kowa ya kawo sadaki wanda ya kawo sadaki mai kyau wannan kuma ya kawo wani abu dan kaɗan da ƙarshe Allah ta'ala ya saukar da wuta ta cinye sadakin wannan wanda wuta ta cinye sadakin shi alama Allah ya karba kenan shi kuma sai ce la'aktulan nan zan kashe ka kala ya ce ni inna ma ya takabbalu Allah min al-muttaqi Allah yana amsa aikin wanda suke tsoron shi ne baka yi dan Allah ba shi yasa Allah bai amsa ba la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basatin yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin daga ƙarshe dai yara suka taru tafiya ta tafiya annabi adam ya zo yayi shekaru shi shekara ɗaya ɗaya shekaru na da masu albarka ba irin shekarun yanzu ba ana yin shekara ɗari tara da sattin kan sai ga mala'ika mutuwa yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin annabawa allah baya sawa a amshiransu sai an nemi shawararsu domin allah ya wa matsayin su a wurin allah ba wai maganar labari ake basu ba allah ne ya turo ka yarda a tahi ko kuma a barka kuma ba wani annabi da ya ce a bar shi saboda ni ya san cewa abin da zai iske a wurin Allah ya fi duniyar nan to mala'ika yana zuwa sai isko annabi Adam alaihi salam ya zo gaida shi yace ni ka zo ni yace Allah ne ya turo ni idan ka damta shi lokaci yayi sai ce a lokaci ne yace ina lissafi yau shekara ta 960 ni ko shekara 1000 gare ka koma bayan shekara 40 sai ka dawo sai koma wannan duka yana nuna ba matsayin annabawa a wurin Allah wani ba magana a nemi ilimin shi ko a tattauna da shi ba labari ma baya ji sai ya ga mala'ika a gaban shi nawa mutum zai ce na tafi zan dawo wallahi sai dai ya kara gaba ba magana dawowa nawa wani za a yi ban kwana da shi wani da sassafe kakai latifa na san ka da jinkiri yana gaya ma wani kai latti shi ya kwanta ba zai tashi ba ko wancan ba zai tashi ba nawa za ka ga yana wani yaro sai ce wani wani jiya ba har sha ɗaya muna tare da shi shi ne lokaci ne yayi ba tsini ba dubara ba wurin gudu ba wurin laɓewa mala'ika ya koma wurin annabi a wurin Allah ya ce Allah annabi Adam ya ce tsora shekara arba'in sai Allah ta'ala ya ce ka je ka gaya mishi lokaci kaza da na halice shi ya ba ma ɗaya daga cikin jikokin shi da za su zo nan gaba shekara arba'in cikin shekarun shi ana gaya musu yace tabbata an yi haka sai annabi yace fa nasiya adam fa nasiyat zuriyatu wa jahada adam fa jahadat zuriyatu farko wanda ya mantuwa har ya yi musu a duniya annabi adam sai ya manto zuriyar shi su ma za su iya mantuwa har da adam ya musu amma haka tana mai sai tana ba wai duniyar bace yake so yace mai soya shekara 40 annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa nasiya adam mantawa to shine Allah ta'ala anan yake cewa Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da kasai daga cikin wannan hasken hasken da Allah ta'ala ya rinjatawa zuriyar Annabi Adam alayhi salam duk wanda hasken ya shafe shi zai shiga aljanna zai shiru kuma zai shiga aljanna ina ba zan fahimta to cikin waɗanda hasken nan bai same su ba hikima ta ubangiji a kowane watan Ramadan akwai mutumin da Allah ta'ala yake sanya shi cikin mutum dubu saba'in da Allah yake ma gafara a gobe su daga cin layi ɗan wuta a maido su cin layi ɗan aljanna Allah yana yin haka ne yamhu Allah ma ya sha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab tausayi da rahama ta ubangiji kowane dare shi yasa ka yawaita ayyukan alheri a cikin watan Ramadan duk alherin da kai sai an lullunka kuma wallahi abun tsoro shine duk zunubin da mutum ya armadan sai a lullunka saboda alfarma wata annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah wadaran mutumin da zai yi sakaci da yi wasa har ramadan da zo ya wuce ba a gafarta mishi ba lokaci ne na gafara a kullum akwai mutum dubu saba'in wanda Allah ta'ala yake kankare zunubin su ba sa layi yan wuta a maido su za cikin layi yan wuta amma a maido su layi yan aljanna kuma saboda tausayin Allah duk wanda ya shiga layi yan aljanna ba magana ya dawo wannan bangare shi kenan an wuce Allah ka gafarta mana ka sanya aljanna ce na koma gare ni to shine Allah ta'ala yake bayani akan hasken imani haske na zuciya mumini wanda take lafiyayya ya game da hasken imani da kuma haske na ayyuka na gari domin ayyuka na gari haske ne Allah ta'ala ce yau matara al-mu'minina wal mu'minati yas'aluhum bayna aydihim wa bi aymanihim sai ce bushirakum al-yawm albishirinku kuna a yau jannatin tajri min tahti al-anhar gidajen aljanna wanda korama ke gudana cikin ta Allah ta'ala yake shine makomaku tun a yinin kiyama suna da haske kuma ana bin su ana musu albishir to shine Allah ta'ala yake bayani akan wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya buga wannan misalai ne ga mutane dan su gano hikimar Allah ta'ala Allah ta'ala masani ne game da komai bismillah
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزي الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله liyajziya ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله masha Allah والله يرزق من يشاء بغير حساب bayan Allah ta'ala ya bayani akan haske na imani da ke cikin zuciyar mumini da kuma ƙarin haske da za a samu na ayyuka na gari da ƙarshe Allah ya ce nurun ala nur hasken imani da kuma hasken ayyuka na gari sai Allah ta'ala ya ce masu irin wannan hasken galiban a ina ake samun su Allah ya ce fi buyuti a cikin wasu gidaje aminan mahu wanda Allah ya bada izini an turfa a ɗaukaka darjarsu wa yuzkara fi hasmuhu a rinka ambaton Allah a cikin wannan gidaje yusabbihu lahu fiha bil udul wal asal wanda ana yi wa Allah tasbihi a cikin safiya da kuma yamma su ke tasbihin na a cikin wannan gidaje rijalun wasu mazaje ne لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة كاسوانci baya rudar da su ko ya shagaltar da su wala bai'un ko saye da sayarwa an zikrillah saye da sayarwa da kasuwanci bai shagaltar da su daga ambaton Allah wa iqamis salati kasuwancin su baya hana su tsayar da sallah wa ita'i zaka kasuwancin su baya hana su bada zaka me yasa ya khafuna yawma suna jin tsoron wani yini ne tataqallabu fihi al-qulub wal absar wanda zukata da gannai na mutane suke juyawa zuciya za ta kada sannan kuma ido zai juye saboda tsoron wannan rana bi yaji zai humullah suna yin aikin alheri ne domin Allah ya saka musu asara ma amilu mafi kyawun abin da suka aikata wa yazidahum min fadlihi kuma Allah ya kara musu akan falalarsa wallahu yarzuqu man yasha Allah yana arzuta wanda ya ga dama bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba fadin Allah ta'ala fi buyutil azina mazu an turfa wa yuzkar fi ismu wani buyuti ne na ake nufi masallatayya masallaci shine inda Allah ya fi so an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu biqa'il ardi ala Allah wani wuri ne Allah ta'ala ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallam yace al masajid masallatayya sai aka sake tambayi ce kuma wani wuri ne Allah ta'ala ya fi ki annabi sallallahu alaihi wasallam yace al aswaq kasuwanci kasuwanni me yasa masallaci shine galiban in aka yi shiga ɗari casa'in da tara da ɗigo tara da wuya a ce wani ya aikata sharri a ciki sai alheri kasuwanci halal wa halal ma'ul baya wa harrama riba amma saboda ɓanna da ke da kai a kasuwanni ba ce a kasuwanci ba kuma banci kasuwa daban kasuwanci daban ina fata fahimta kasuwanci shine saye da sayarwa kasuwa shine inda ake yin wannan saboda bannan da take faruwa a kasuwa akwai wanda zai je ya bude shagon shi wanda ya zo saya ya saba wa Allah a shagon shi ko shi ya saba wa Allah a shagon shi ko mai sayarwa ya saba wa Allah kai kuma masu sayan su saba wa Allah ina fata fahimta misali ana iya yin bai'ul ala bai' annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yabi ba'dukum ala bay ba'd kada ɗayan ku yi kasuwanci akan kasuwanci dan uwan shi misali ga shagon wani ga na wani sai zo sai daga riga sai ce wannan rigar nawa me sai da sai ce jika goma sai ce a bari a baka jika bakwai a kayya kayya aka zo a kawo jika tara suna tattaunawa sai wani ya daga mai hannu daga can sai mishi haka nawa ke yawwa a'a haka fa shi a nan ya ɗaga riga suna magana da wannan shi kuma wancan da ya sai mai haka nawa kenan jika takwas kada yanzu wannan yana kasuwanci ne akan kasuwanci wannan amma da ba su shirya ba akan jika tara ya zo zai wuce sai ce zo kawo takwas ne wannan ba laifi ba ne amma ba a ƙare ba kai ka nuna mai haka ya bar wancan shagon ya taho kayi ne kayi saɓon Allah ina ba dan fahimta domin wannan shine kasuwa akan kasuwa amma ba su shirya ba ya zo zai yake ce zo nawa ka taya kaza ne ya sai a haka mana a yanzu zan saya saya wurin shi mana to zuwa rage ma dala ɗari ko zuwa rage ma jika ko dubu goma ne kawo dubu takwas yanzu bayan sun riga sun ƙare da wancan ya zo shagon ko kai wannan ba da shi ina ba dan fahimta menene kuma saya akan wani shine mu dawo ne misalin wannan rigar ya ɗaga wancan ya taya bakwai da rabi ya zo takwas ya tsaya shi kuma ya tsaya sai tara kawai sai zo ce in baya sayani zan baka tara ina ba zan fahimta an kare kasuwa da wancan ba kare kansu shi ya shigo zai nuna ƙarin kuɗi ya saya shi ma wani haramun ne ina ba zan fahimta shi wancan dan kasuwa ne haramun shi kuma wannan mai saya ne yayi ya haramun to duka wannan ana samun shi a kasuwa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan babu wurin da ake cakuɗe ya tsakanin maza da mata ilimi irin kasuwa ba hana cewa namiji dan akwai mata ba karka je kai ciniki a je kai cinikin ka ita ma matar in ba namijin da zai je siyo mata abin da za ta yi halatta bisa larura ta yi ta siyo ina fatan fahimta to anan da Allah ta'ala yake bayanin buyut sune masallatayya fi buyutin azina Allah an turfa wuraren da Allah ta'ala ya umarni ya ba da izinin a ɗaukaka su ya ke nufi da ɗauka malamai suka ce abu uku ne shine gina masallatayya da tsabtace su da kuma sa musu turare wannan da tsaftacewa da samun turare abu ɗaya ne gina su da tsaftace su da samun turare abin da ya fi komi mahimmanci shine na uku shine ambaton Allah a cikin su an turfa sai ce wa yuzkar fi hasmu a rinka ambaton Allah a ciki ambaton Allah na kala biyu sallah tana daga cikin ambaton Allah karatun alqur'ani ya cikin ambaton Allah kiran sallah da za a yi domin a zo a yi sallah yana daga cikin ambaton Allah an turfa an tushayyad a gina masallatayya sannan kuma a tsaftace masallatayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man bana lillahi masjidan yabtaghi fiha wajha Allah duk wanda ya gina wa Allah masallaci yana neman yarda Allah da masallacin da ya gina bana Allahu lahu baitan fil janna sai Allah yana ya gina mai gida a aljanna an taba samu wani bawa Allah dan Pakistan ne ya tashi daga kasar su ya zo Saudiya yake yin aiki dangin shi suna tsammanin me yake jira har yanzu sai ne turo kuɗi kaɗan ga makwabtan suna turo kuɗi da yawa ashe shi ya buɗe wani kwant wanda daga cin dangin shi kanin shi kaɗai ya sani ya san wannan kwant ɗin in ya turo kuɗin da za a ci abinci da sauransu mafi yawa sai tura ta me yake bukata kuma aikin da yake yi aiki ne mafi falala ma'aikaci ne babba amma ya ajiye aiki ya dawo nan aka ɗauke shi aiki yake share masallacin annabi muhammad da wannan kudin ya tara kudi don ya gina masallaci a garinsu kudin da kushi muhammad dangin shi da suka suka ce wani abinda ka turo mana kawai na abinci ne alhali wani ya yi gida wani ya yi kaza ya ce fata na shine cewa wannan gidan da ake cewa wani ya yi in ya rasu kudda shi za in ƴaƴan suka rasu kudda su za yace ni kuma na tara kudi ne don in gina mana gidan da in mun shiga har abada ne yace menene aka ce na tara kudi ne ina so in je ƙauye kaza ba su da masallaci nake so in je ƙauyen in gina musu masallaci ran nan naji an yi hudu ba cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baita fil janna wallahi sai matar ta ce ka fi mu tunani ka fi mu hankali ka fi mu hangen nesa Allah sa albarka cikin abin da ka kawo wannan kuɗin ya tsara ya je gina masallaci abin da zai ba ku mamaki bai shekara Allah ta'ala ya karɓi kayan shi don haka gina masallaci yana da fa'ida yana da daraja yana da lada mai yawan gaske ba a cewa lada kaza Allah zai baka a ka gina masallaci don Allah to Allah ta'ala zai gina ma gida a aljanna shi gina masallaci baya da adadin lada kaza ba dubu goma bane ko miliyan goma kaza a baitan fil janna shi wancan gidan inna laka Allah ta ju'a fiha wa la ta'awa wa annaka la tazma'u fiha wa la tabha ba a ganin hantsi ma barantana zafi rana ba a jin ishirwa ba a jin komi duk wannan wuraren gabaki daya idan mutum ya shiga ya shiga baki da shiga ne na har abada to shi ne Allah ta'ala yake bayani akan amfanin gina gida masallataya amma mu lura da rabu guda daya masallaci yana da ƙa'idodi kamar yadda ka san sallah tana da ƙa'ida a musulunci wanda ya raka a hudu a azar ya ƙari ya sallama ya yi ƙorewa ya sake nauyi amma yake saboda yawan ladan bari ne takwas yayi bai yi ba amma mai laifi a ciki bai bi ka'idodin da ake bi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid kiyama ba za ta tsaya ba har sai mutane su suna gasa da alfahari akan masallatayya kowa idan yayi misali ya sai karen shi sai san metar kare eh idan nan gidan shi ne to sai wari shi ma sai daga masallacin shi in ana kira'a ana gina wancan wanda ku shaka babu wannan haramun ne wani ya zo zai gina masallaci shi ya ba da wurin da za a yi to ni sai ba da kuɗin gini wani sai ba da kuɗin rufi misali kenan a a angonmu an zo an yi ni sai in tashi in je kauyen mu in je in mai biyan da shi yawa Allah na hau bisu wata rana na je na isko wani wuri ƙauye ne gashi nan amma masallacin su na zana ne ba dangin inna ba na abu ba abin da hada mu da ni da su a madadin masallacin da zan gina a anguwanmu ba a da bukata sai in tashi in je wancan kauyen sai in yi Allah ya san dan shi ne kuma Allah zai gina mana gida a aljanna ina wajen fahimta kar mu ke doka cewa wani yana yi ne dan saboda gasa wani kuma yana yi ne dan saboda ladan da ya ji to kuma ladan zai tabbata ne idan bai haifar da matsala ba duk masallacin da zai iya raba kan mutane ko ya shattata jama'a haramun ne a musulunci duk mai son ƙarin bayani ya dubi fatawa da lajinar da'ima kai da kuma ƙarƙashin sharhin wannan hadisin da malamai suka yi akan la ta ƙumu sa'atu hatta ya taba hannas fil masajid sannan masallaci ne zama nesa shi aka fi so sama da masallaci ya zama yana kusa da kai kai da kai masallaci a gidanka ka yi dan Allah yi ka samu lada domin Allah zai gina ma gida a aljanna amma ka san masu zuwa daga nesa sun fi ka samun lada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata kabila da ake kira suna bani sulama bani sulama kabila ce tana da anguwarta daban sai suka ga wani daji kusa da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam inda itace suka taru sai suka ce mu zo mu share wannan wurin mu maido mu dawo nan kusa da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ba ne sai yake ba a masallaci tafin kowa akwai shi na riyadu salihin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari ya ce ku zo yace na ji kuna so ku zo ku sare wannan ku dawo kusa da masallaci suka ce kwarai annabi ce bani sulama diyarakum tuktabu atharukum ku tsaya a can angoku da take nesa ku rinka zuwa masallaci tuktabu atharukum duk takun ɗaya da kuka yi Allah ta'ala zai rubuta muku lada su dawowa za su kace kan kusa da masallaci annabi ce su tsaya can amma su ta su ta so su masallaci hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk mutumin da ya tashi zuwa masallaci duk takon da ya kafa shi ta dama sai Allah ta'ala ya rubuta mai lada kuma sai ya ɗaukaka daraja shi a wurin Allah sannan duk takon da ya kafa shi ta hagu sai Allah ta'ala kankare mai zunubi kenan akalla kana samu ne matsayi uku kankarar zunubi da lada da ɗaukakar daraja a zuwa masallaci wannan ko da rana ko da safe ka tafi wanda kuma za su tafi masallaci da daddare idan aka ce daddare sallar magariba ta shiga ci sallar isha'i ta shiga ci sallar subahi ta shiga ci Allah ta'ala yake ku yi ma masu zuwa masallaci da daddare albishir da cikakken haske a filin kiyama saboda sun je cikin duhun dare ni kuma zan bar su a cikin duhun kiyama ba in ji Allah ta'ala domin aljaza'u min jinsil amal kar ka damu wani zai ce to ya za a yi ga lada ka faɗe ka akwai lada je ka samu inda ake da buƙatar masallaci in shi kar ka tsaye inda ba a da buƙatar shi inda ba a da buƙatar shi ka kai ko mu kaddara wani yayi masallaci to bari in yi ina ake koyan sallar shi ne makaranta wani ya yi masallaci misalin makaranta duk karatun da za a yi a koya ma yaro alhamdu ba aya bakwai shirin ba har kiyama ta tsaya in a makarantar da na yi aka koya mushi wannan har kiyama ta tsaya in dai zai karanta ya karanta a sallah ko ya karanta a wani abu ni da na gina makarantar da Allah yana ba ni lada shi sa malamai suka ce babu wanda zai tashi a gobe kiyama yayi mamakin ladan da ya samu a gobe kiyama irin malamin makaranta malamin makaranta ba malamin da ya isa ya gaya ma adadin yaran da ya koya makaratu wanda suka koyi alhamdu a hannunka baka san su ba ita kuma alhamdu na akalla so 17 zai karanta ta inda yana nan a matsayin shi na musulmi kowace rana raka sha bakwai ce farilla lissafa ka gani duk karatun da yi a harafi ɗaya na da lada goma kai na da ka koya shi kana da lada goma shi yasa malamai suka ce kar ku bar malaman makaranta su muku wayo malam mas'udin bayyana sabu ko yaushe malamai suka ce kai kokari yaron kai koyi fatiha a wurin ka ba wanda bai iya fatiha ba to cikin lokacin ka ware dan lokaci ka dan yaron kai koyi fatiha a bakin ka zai zama duk sallar da yi fatihan nan dai kai ma kana da wannan ladan ina ba zan fahimta sannan shi ma iya koya ma dan shi yana da wannan ladan kuma kai da ka koya mishi kana da wannan ladan shi ne malami in ya koya ɗalibai suka girma su masu zama malamai yana da ladan koya musu da ladan ɗaliban shi da suka koyar ila an yari sallahu al-arda wa man alaiha shi sa Allah ta'ala fannin shi mai yawa ce kullum a musulunci in aka zo wani ya sa kaza wani bangare kaza yi wani bangare kaza kai hata da jihadi Allah ya ce wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa ko da jihadi za a je Allah ta'ala ce bai kamata kowa ya fita ba aiki na alheri wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza bangare kaza ake da bukata to ni ban yi wani na bangaren kaza masallaci ne wani ya gina ni sai in dauki nauyin biyan kuɗin wuta masallaci tabarni masallaci ni ne akwai famfo eh shi wani ya dauki famfo shi ko shi zai biya idan aka zo masallaci yana bukatar fenti wannan shi zai ana bukatar ciko shi zai ya hau ya duba talƙin yana bukatar gyara ni zai kowa da irin aikin shi Allah ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan masallaci yana daraja yana da falala a addinin musulunci shi sa Allah ce fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudu wal asal ibn abbas sai ce yusabbihu lahu fiha sai ce yusalla at-tasbih ana as-sala domin babu sallah da babu tasbih a ciki idan kai ruku'i da sujada da kake cewa subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil a'la wani hamdi da haka abin da ake nufi da tasbihi a nan shine sallah bil wudu'i wal asal da safiya da kuma yamma me sallar safiya ita ce alfijir me al asal sallar asar wa'annan salloli guda biyu suna da wata falala ta musamman a addinin musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar summa yatabi'una fi salati subhi wa salati al asr mala'iku suna canjin aiki akan ku mala'ikun da suke rubuta wani ya zo sallah da wani bai zo ba wanda suka zo da asuba za su tsaya tare da a masallacin nan su rubuta suwa suka zo asuba da al'azhar in ka zo su rubuta ka zo da la'asar su rubuta sai wa'annan mala'ikun sai wasu su zo wa'ansu su tafi wanda suka zo da asuba su za su tsaya tare da ku su yi asuba su yi azhar da la'asar wancan sai su zo canja aiki su kuma sai su tafi ba sa tsayawa su yi la'asar su wanda suka tsaya la'asar tare da ku za su rubuta la'asar za su rubuta magaruba za su rubuta isha'i da asuba su ma kuma sai wasu mala'iku su zo sai kuma su su tafi wa'annan da suka tafi suka dauki azhar da al'arabi suna asuba da azhar al'asar suka tafi za su koma da wurin Allah sai Allah ta'ala ya ce da su ya kuka iske bayina sai su ya Allah mun isko suna sallah asuba mun rubuta su sun yi azhar yanzu kuma mun taho su ware ne a wurin mun isko su suna sallah mun bar su suna sallah mala'ika zai rinka ma shaida kullum sannan kuma a sallar la'asar mala'ikun da su ma suka zo su kuma da asuba za su yi su ma Allah ta'ala zai tambaye su su ma kuma za su ba da amsa shi yasa sallar asuba tana da falala ta musamman a addinin musulunci sallar la'asar ita kuma uwa uba annabi ce man taraka salatal asr faqad habita amalu duk wanda ya bar sallar la'asar da gangan ta wuce da ba aikin shi na ran nan gabaki da ya rushe yanzu ba azumi muke cewa wallahi duk mutumin da ya bari la'asar har rana ta fada bai yi ta ba daidai yake da wanda ya sha a ruwa a lokacin azhar aikin gabaki daya kai inda ya tsaya hadari wanda ya sha ruwa da azhar ba azumi bane kade kade annabi sallallahu alaihi wasallam yace man taraka salatar asr faqad habib amad aikin shi gabaki daya in yayi sallar walaha ta rushe asbahu shi ta rushe karatun qur'ani shi ya rushe duniya ga iyaye ya rushe sarka shi ta ta rushe sallallahu alaihi wasallam wannan shi sa Allah ya rantsuwa da ita Allah ce wal asr sai dai innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr a wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man fatatu salatul asr fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu shi ba ba da yita bane a jami'i ne ta wuce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda sallar la'asar ta wuce shi yayin ta shi kadai ba a cikin jami'i ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar yayi asaran iyalan shi ne da dukiyar shi gabaki daya kamar a ce mutum ya zo a yi isko iyalin shi gabaki daya sun rasu wani in tashi hankali ya kai wannan kuma ya zo ya isko dukiyar shi gabaki daya ta kone wani in tashi hankali ya kai wannan to malamai suka ce wallahi ka annan nan da aka yi magana sifa ce tashbihi ne ko malaman balaga suke ce akwai mushabba da mushabba biyu da kuma wajen mushabba da adatu tashbih to kuma ba yanda za a yi da mushabba da mushabba biyu su haɗu da baki daya to wancan ya fi tsananin asara wanda ya rasa asar a jami'i sama da wanda ya rasa iyalin shi da wannan domin iyalin shi da ya rasa su in sun bi Allah za su haɗe a aljanna amma wannan kuma wanda ya rasa asar aljanna ce in ya rishin sa ya rasa akwai haɗari shi fa Allah ta'ala ce fi buyutin adina Allah an turfa ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال سوى ne ne suke sallah a masallataya suwa ne ne suke karatu alqur'ani suwa ne suke tsaftace masallaci tsaftace masallaci kamar yadda ummu Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a gina masallataya a cikin anguwanni a share su kuma a rinka sa musu turare idan aka ishara wani ake shi ne ishara duk mutumin da ya zo ya isko dauda a cikin masallaci gwalgwadon kan farci ya ɗauke ka sai Allah ta'ala ya haskaka kabarin shi to da Allah ina ga mutumin da zai share masallaci ga baki da wani ya share masallacin wani kuma shi sai ya kawo turare yanzu da masallacin nan ka shiga ka je masallacin abba aji duk masallacin na galiban zaka isko mata da suke kawo turaren wuta wannan ladan su kwace shi to kan wani ya ce za a a'a tunda ka zo sallah ba su kawo turaren wuta ina kyautar san talata ne da juma'a suke zuwa suna share masallatai kuma su kawo turaren wuta su zo su sanya umma na aisha ta ce annabi ya ce a gina masallataiya a share su kuma a sanya musu turaren wuta shi yasa duk wanda ya je masallataiyan kasashen laraba zaka ga cewa baya so ya wuta saboda mi kamshin turaren wuta da ke da kun amma kuma ni kuskure da ke da kun wani ma sai ya hada gumi zai zo masallaci wanda kun shaka babu wannan kuskure ne Allah samu gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ci tafarnuwa ko albasa bakin ka yana wari annabi ci karka zo masallaci ba sallah aka hana ka ba in ta geli saboda ni bi annal mala'ikata tata'azza bi ba ya ta'azza bihi banu adam haka annabi ya ce mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi duk wanda ya ce tafarnuwa ko albasa in zai yi magana zai cutar da mutane zai cutar da mutane to mala'ikun da suke tare da ku wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun to mala'ikun da suke zuwa wanda muka bayani ta aqabu fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar in ka zo masallaci mutum jikin shi yana wari kana cutar da wannan mala'iku su kuma manya ne a wurin Allah ko kai kanka yau idan aka ce wani ne zo mu je mu kai saraki wani sai ka ce bari in shiga in kimtsa haka ne kuma haka bane za ka yi baki sai ka ce bari in shiga in kimtsa shirkin kai kira ka wani bayan la'asar ka zo sai ka ce to shikenan sai ka je ka shirya saboda wa'annan duk suna da ni muhimmanci a wurinka to sai Allah ta'ala ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman manya ne a wurin Allah to sai Allah ta'ala yake a harshe Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san ya ci abin da zai cutar da shi to kare zo masallaci zai cutar da mutane rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wannan aya akan ta zamu tashi duk da tana da alaka da ayar da muka karanta saboda kurewar lokaci da kuma bayanai da ke cikin su abinda muka fara daidai Allah ta'ala wa mulada abinda muka kuskure Allah ya sarki ya fi mana Walaikun salam wa rahmatullah.
Mana wani ainihin suke yin kwana ba ta ce makwabta na mu suna saurari a kai sai wannan wannan karatu na mu. Ya yi kone da su yi kira na ainihin musa sama a karantar da wani al'ada da ta yi kuma karanta ya alƙawari a kai. Ya yi wani mutum ne wanda suna tare da iyali. Kai tsaye aka sai ce ga matar yana gaida zuwa kamar tare na shi. kuma kamar zaman da take a cikin gida wannan ma kamar zaman kanta da take ba ta san hanyar gidan su bane to bakin kalmomin da ya bari shi kuma ita da karen na sai ta fara kirza daga ran nan sai ka fara jirga ta samu kamar daidai kamar kwanaki na ita ta ke cewa to yanzu wai kamar yanzu lokacin a yanzu haka da nake magana kai da yake yana saurare sp wai kamar yanzu haka tana iya tsaye a gidansu kamar saki ne ta saku ko kuma dai a mishi bayani yanzu haka yana saurare
wannan ba Allah kamar yadda shi Alhaji Gambo yake ka- faɗi cewa yana daga cikin masu sauraron karatun nan ne kai tsaye da kasashen da suke kewaye da mu kuma matsala ce aka samu tsakanin mace da mijinta sai ga kamar wai ta rena shi har ma kamar zaman kanta take yi ya ce wai bata sa hanyar gidansu bane shi ne ita kuma da yake wannan maganar sai ta fara lissafawa kenan tana jira wata uku ya cika ta auri wani to wai kuma shi yanzu shine da yake cewa wai wannan saki ne mana ko ba saki bane kare shi yasa mai la'allari ya warware abu tun daga fari wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lamu hukum Allah fi bai halatta mutum ya yi ma abu ba sai ya san hukuncin Allah kai kafin ya faɗa ma ya kamata ya san wannan kalmar me take nufi yanzu shi ne ya faɗi wannan sai mu dawo tunda ya ce kai tsaye yana sauraron mu to ga kai tsaye ne ma zan baka amsa daga baya ka sake tsaye abinda ka gaya mata cewa ba ta san hanyar gidansu ba ne kana nufin ka sake ta ta tafi gidansu ko ko kana nufin a in ba ta iya zama ta tafiyarta wannan shi ne tambaya idan kana nufin in ba ta iya zama ta tafiyarta to wannan baya zama sake kai tsaye idan ko kana nufin a zuciyarka da ka faɗi wannan kana nufin ka sake ta ne to ta saku tun da lokaci da haka yanzu ba ita ce za ta yi lissafi ba kai ne za ka yi lissafi ina ba zan fahimta saboda wannan kalmar ku lura da abu guda daya duk kalmar da ba wani ya saki wance ba babu kalmar saki a ciki ko kuma babu kalmar auren mu ya mutu in dai ba irin wannan mace to dole sai an dawo an tambayi mutum me yake mishi wance eh je ki gidanku je ki gidanku ba saki bane a musulunci sai an tambaye shi me kake nufi je ki gidanku na yi mata magana so ɗaya so biyu so uku ba ta ji nace ta je gidansu domin in je in gaya ma iyayenta ni in ba ta mutunta ni ai za ta mutunta iyayenta duk kalmar da take kinaya ce ina ba zan fahimta ba ta nufin saki sai an tambayi wanda ya faɗe ta me yake shi da kace ta je gidansu me kake nufi amma ba wanda zai ce auren mu ya mutu ya ce ba saki nake ba ai wannan zancen babu shi a na sake ta ce da wasa nake babu wannan da saki babu wasa a saki mu lura da wannan da kyau amma duk wata kalma wance gaskiya na gaji da ke wannan ba ba saki bane me kake nufi da ka gaji da ita ina nufin na gaji da halinta na yi rayu da ita duk wannan sai an tambayi mutum sai an tambayi mutum me yake nishi ina ba zan fahimta kuma shi yasa yana da kyau mutum ya kiyaye kuma saki shi ma masuru yana kama da wannan bari ma ƙarin bayani akan wannan akwai wanda zai ce wance in kika wuta daga gidan nan kin saku wannan kalma tana da hadari mutane su kiyaye domin a lokacin shedan zai ingiza ta ya ce lokacin da ya zo auren ki ai da shi da suwa ne suwa ne kika rufa mai asiri kika aure shi ta mana haka shedan zai gaya mata ta manta a lokacin tana karama tana matashiya yanzu kuma ƴaƴanta takwas sai ta rinka tunanin wane yana da yana jiran ta sai ta kama hanyar ta wuta dan shedan ya kashe wannan auren dan haka mutum ya ce ma mace in kin huta daga gida akan aurenki ko ba ni baki ko kin saku duk wannan yana da hadari a wurin Allah yana da kyau mutum ya kiyaye to in aka yi rashin sa'a mutum ya faɗi fa yana nufin saki sai an kiraye shi wani me kake nufi idan yace ina nufin in ta wuta kawai ne na sake ta na sake ta to ta fita yi ta saku sai dai saki ɗaya ne ina ba dan fahimta da shi kuma aure da ba igiya uku ce idan sun shirya ta dawo akwai igiya biyu da ta rage shi yasa wani lokaci sai mutum ya faɗi abu kuma daga baya ya zo dame shi in ba kuma dama na ba kuɗi sa wani bawa Allah wanda a saki na uku yace ma matar shi kina fita daga gidan nan kin saku kawai ta zari gyalanta za ta huta yake in ji wuta za ki sabu yaga kawai huta za ci kuma bawa Allah irin mutane ne masu karamin jiki shi kuma ya aure mai babban jiki bawa Allah ya rike hannunta ta ja shi kamar ma bata yi wannan ba gidan gida akwai zaure da ya zo sai sa kwawon shi to shi haka yana ihu jama'a su daga wani lafiya sakatai ce a ta yi ciki dai saboda shi ya san in ta wuta an samu matsala maza sun faɗi ko ba su faɗi ba Ko da- da shuru ya yi ba sai zauna lafiya ba Allah ke bismillah tambaya ta gaba
ya yi hani da yin kasuwanci a cikin masallaci wannan hani ya shiga cikin sana'o'i da ake yi kamar na hannu kamar dinkin hula ko kuma fuska haka ta riga da ake yi
hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan yin kasuwanci a cikin masallaci ya shafi kayan hannu misali in kai ne dinka hula ne ka shigo masallaci kana dinka hula ba kai laifi ba amma wani ya ce maka nawa ne sai ka ce bari mu tabu sun dinta yanzu wannan dinka ta daban sai da ta daban haka ne ko ba gaban sai da ta aka hana a cikin masallaci ba dinka ta ba bismillah mai tambaya ta gaba kuma nan malam yake cewa malam kwanan baya ka kai ziyara a ƙasar Najeriya Bauchi State ka fara ba da tarihi na Usman Dan Godiyo dan dangance da karamcin lokaci ba ka ba da cikakken tarihin Usman Dan Godiyo ba malam ba mu labari eh, wane ne Usman Dan Godiyo malam da mutum ya tsaya a gida ya yi karatun alkurani da mutum ya halarci tafsiri wanne ya yi falala
tambayar ta farko ko in ce bayani ne cewa a Bauchi kwanakin baya da muka tafi na fara bayani akan tarihin dan fodiyo lokaci bai bada dama ba asali ba tarihin dan fodiyo bane na bada akwai ɗaya daga cikin malamanmu ah, Dr. Ibrahim Dasina shi ne ya bayani akan cewa dan fodiyo dan Niji dan Najeriya ne shi kuma a lokaci yana magana akan malam Abubakar Muktar Yola dan Bauchi ne asalin shi amma ake cewa dan Yola ne shi bai yarda a ce mai dan yola ba saboda dan bauchi ne ka a kwace musu na ce yanzu kai daga jiha zuwa jiha a ƙasa ɗaya baka yarda ba mu sai mu bari ka ɗauko shi daga Ni- Nijar ka kawo shi Najeriya ina ba za mu fahimta asali dan fodiyo an aihe shi ne a wani gari da ake kira da suna Marata Marata tana karkashin gundumar Madawa da ke cikin jihar Tawa kanin shi Abdullahi da na gandu ai har na karanta baitin yana cewa iza maratta maratta hayyi hayyi wanshur alaihim lu'lu'an wa tabartaji wannan shine bayani ba tarihin shi na ɗauko ba yana magana ne da shi wannan malamin namu akan cewa ga hujja da suke nuna ɗan fodiyo yawwa ina fatan fahimta amma ba tarihin shi na ɗauko ba cewa ayi ƙarin bayani tarihin ɗan fodiyo ai lakta ce mai zaman kanta ba ƙaramin mutum bane ɗan fodiyo amma wannan lokacin da ake magana fa babu Nijar babu Najeriya dan turawan ba su yanka domin yanki ɗaya ne a lokacin amma a yanzu da aka raba can Nijar nan Najeriya misali a ina yake yawwa da haka wanda zai nuna ma duk mutumin da zai kokarin shigo da rikici tsakankanin Nijar da Najeriya wasu ne suka zo suka shata kuma in ka je iyakar ma baka gani iyakar yanzu a nan da muke zaune akwai wanda dan Najeriya ne in ba shi ya gaya ma ba kai saka bambance shi da dan mai ba ko kuma dan difakura haka ne kuma haka bane kan mu yadda abinda tura suka yi kokarin na raba mu tsakankanin mu kuma su kawo wasu rikici ko sabani sanya tsakankanin mu za ka tarihin dan fodiyo abu ne mai tsawo wanda daga baya lokaci muka samu dama insha Allah za mu yi tarihi akan shi da kuma tarihin kanin shi Abdullahi da Gwandu tambayar shi na biyu shine cewa mutum ya zauna gida ya yi karatun Qur'ani shi yafi ko kuma ya zo ya saurari tafsiri ya zo ya saurari tafsiri shi yafi wanda ya ce a kwarai kwa saboda sauraron tafsiri yana da lokaci kayyadaddi wanda daga in baka samu damar ba sawa'an ko abba aji ake yin shi ko a wani masallaci ko ana ake yin shi malami yana da lokacin da ya kayyade in ya tashi ya tashi sannan kai kuma karatun qur'ani in a gida ne kana yin shi da dare kana yin shi da rana alhali baka da malamin da zaka iya kira waya ma karatu da sai ina ba ban fahimta duk abin da yake mu'akkat ne yana da lokaci kayyadadde to musulunci yana so ka yi shi a lokacin sauran kuma sai ka yi daga baya ina ba ban fahimta wallahu alam sannan kuma in ka je wurin tafsirin ba mamakin malami ya ga ma falala karatun qur'ani bismillah tambaya ta karshe tambaya ta karshe malam bayan ya sallama yake ce malam shi ne da shi da abokin shi suka kai sayan aiki sun je sayan aiki suka samu kamar misalin kwana ashirin suna aiki a sayan to duk wannan tsawon lokacin abokin nan shi kasaru yake yi ya ce to malam ya halitta
bulaguro ne suka ce wani wuri aiki sai suka yi kwana ashirin abokin shi yana yin kasar a wannan wuri abinda za mu tambaya sayan anguwa ce ko gari ne gari ne to in dai gari ne yana iya yin kasar tsawon wannan kwanaki sai dai idan kuma akwai limami sallar jam'i wajibi ne in kuma bi limami dole ya cika ina ba za mu fahimta ko da kana kasar ka bi liman to baka ce a kasar ne ke kasar ka ta sauka daga kai ka bar haraba tare da liman kuma kai a hanawa in kai azhar tare da liman ka cika illa asar ta kama ka kai daya ko kai za ka jagoranci mutane sallah ka iya kasar ka ina ba za mu fahimta amma kuskure da wasu ke sai mutum ya zauna wa ya kai raka biyu ya je an an kare sallami ko kuma ya sallami a innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman ne dan ayi koyi da shi in yayi hudu hudu za kai ina ba za mu fahimta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مرسى lafiya daga cikin Allah ka ba su lafiya wadanda suka ga rasu Allah ka yafe musu idan rasu mu ta zo ka samu cika da imani kamar yadda ka tara mana ya Allah ka yafe mana zulubban mu ka tara mu gida aljanna ya Allah ka biya mana bukatun mu na alheri ka kare mu daga dukkanin shari ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da lamana mai albarka wannan kasa ta mu kasashen musulmi gaba ki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin